والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda cikin amincewarsa rayuwarmu ta kawo wannan rana ta litinin yau takwas ga watan zulhijja shekara 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda kuma yake daidai da 22 ga watan mayu shekara 2026 miladiya 20 shekara 2026 shekara 2026 ko? to 25 to biyar ne ko? to 25 ga watan mayu shekara 2026 miladiya mun sake haduwa a wannan majalisi na masjidu ali bin abi talib da ke gandun wambai nan cikin garin azara a jihar bauchi inda muke darasi a wannan littafi na adda'uwar dawa na allamatu bin alƙayyim aljawziya rahimahullah muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana muwafaka malam da yana ta mana tarbiyya yana kwadaitar da mu zuwa ga ayyukan alkhairi ya nesantar da mu daga ayyukan sharri inda yake ta nuna mana kusurwoyi na yadda sabon Allah yake yin barna a rayuwar musulmi ya lalata masa duniya ya kuma lalata masa lahira yadda ayyukan saƙo suke kangewa mutum wajen samun wasu gara ƙwasa da Allah subhanahu wata'ala ya yi tanadi ga bayinsa muminai. Yau za mu tashi wani fasali, ya ce faslun azunubu tud'ifu sairar kalbi ilallahi wa daril akhira. Wato shi zunubi yakan gaunana tafiyar da bawa ko tafiyar da zuciya take zuwa ga Allah da tafiyar da take zuwa ga lahira shi kullum bawa musulmi a cikin karantarwar musulunci tana tarbiyyar zuciyar musulmi akan cewa kullum tarka tafiya tana gudana zuwa ga lahira mana kullum ɗan adam musulmi hadafinsa mahangarsa manufarsa ta riƙa tuƙewa ne zuwa ga samun lahira mai kyau shi ya saka ba a so a dinga mantawa da lahira annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce aktiru zikra hadimin lazzat ku yawaita tuna mai katsewa jin daɗi ita ce mutuwa wani go annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce na haitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah da can a baya na hana ku ziyarar kaburbura amma yanzu kwa iya ziyartar ta tunda imani ya tabbata a zukatansu an iya fayyacewa tsakanin rayuwar jahiliya da ta musulunci ko an ziyarci kabari ba za a ziyarce shi irin yadda ake yin jahiliya ba an ce to yanzu ku ziyarce ta me ya saka yace domin ziyaran kabari yana tuna muku lahira Qur'ani Allah subhanahu wataala yakan kwadaitar da mutane akan tuna lahira tuna lahira يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد to kaga waɗannan nassosi Qur'ani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullun suna tarbiyyar musulmi ne zuciyarsa ta rika gudana zuwa ga lahira ta rika tuna lahira ta rika yin tattali domin lahira ta rika hararowa ko tana kusatowa da lahira kusa da ita domin wannan shine zai sanya ta rika yin tanadi mai kyau to wannan shine tarbiyyar da musulunci yake yi wa musulmai to amma a janibi guda kuma nan mala yana nuna mana cewa ayyukan laifi wanda yake na saba wa Allah ne su kuma irin wannan gudanar da ake so zuciya ta yi zuwa ga Allah gudanar da ake so ta yi zuwa ga tuna lahira to laifi yakan raunana wannan tafiya yakan sa tafiyar ta yi rauni domin idan mutum yana ta'ammuli laifi laifi laifi to kullum maimakon ya sashi yawan tunanin lahira ya dinga tanadi hana shi ma tunanin lahiran yake yi yadda zuciyarsa za ta dinga gudana zuwa ga yin tanadi don lahira to yanzu laifi don kwafar da ita zai yi shi ne abin da malam zai ambata mana a wannan fasali ya ce a zunubu to da yafi sayar kalbi ilallahi wa darar akhira shi zunubi yakan raunana gudanar da zuciya take yi zuwa ga Allah da kuma gudanar da take yi zuwa ga gidan lahira wa min uqubatiha daga cikin irin uquba wanda zanabbai suke wa bawa أنها تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة تنا روننا قدانا دزوتيا تكي زواج الله دقدانا دتكي زواج جد اللاهرة أو كوكما دي تؤوكه تكن تنقص الدشي معنى تبوء الدشي دقا والنهانير ويمكن يبيتا سيتبوء الدشي وتوقفه كما تكن داكتر الدشي ما دقا والنهانير ta hana shi tafiya zuwa ga ta hana zuciya tafiya zuwa ga Allah haka zunubi yake wa taqad'uhu an sayr ta katse shi ma daga irin wannan tafiya duk wasu ayyuka wanda yake na kirki da bawa zai yi domin isa zuwa ga ubangijinsa ya ƙara samun kusaci domin tattali domin lahirarsa to idan laifi yana bujirowa a cikin rayuwarsa kuma bai yi ƙoƙarin kakkaɓe laifin ba to laifin yakan dankwafar da shi daga wannan ayyukan alkhairin laifin yakan katse masa wannan tafiyar da yake zuwa ga Allah da kuma zuwa ga neman lahira fala tad'uhu yaqdu ila Allah khutwa zunubi ba zai barbawa yayi tattaki zuwa ga Allah ba wato khutta shine ta abin nan khutwa taku kenan fala tad'uhu yaqdu ila Allah khutwa ba za ta bashi ya taka ya yi taku zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ba haza illam taruddahu an wajhihi ila wara'i wannan kenan in ma har zunubin bai mai da shi bayansa bayan bayansa ba wato illam taruddahu an wajhihi ila wara'ihi ba ta juyar masa da fuskarsa ya koma baya ba don wani lokaci zunubi yakan sa mutum ayyukan alheri da yake sai ya fasa da can gashi yana mutum ne mai dagewa akan kaza da kaza da kaza na aikin alheri to yanzu idan yana yawan cuɗanya da laifi laifi laifi sai kuma ga yayi watsi da ayyukan alheri to in ma har yayi sa'a yana tafiya da su kunnan doki yana aikin alherin kuma yana aikin tsiyar to in ma har aikin tsiyar bai sa ya fasa aikin alherin ba to zai dakile masa hanyar da yake tafiya ta alherin saurin da yake zai dakile masa ƙoƙarin da yake yi zai dakile masa, kasar-kasar ɗin da yake yi duk zai hana shi, sai dinga ja ƙafa da ƙyar, yana ayyukan alherin da sanyin jiki, alhali shi kuma laifin sai dinga ziga shi a wannan layin akan abishi abishi abishi a aikata. To wannan duka yana yi, duka ayyukan laifi, ai dama ko kawa ce, tsakanin zuciya ta alkhairi da mala'ika zai dinga ingiza ka, da kuma zuciya ta sharri, da shaidan shi kuma zai rika dan kwafar da kai. Ai, dama haka abin yake, mutum yana tunanin ya aikata alheri musuluncinsa yana jansa, shaidan kuma yana nutso ya daƙile shi kar ya aikata, kar ya aikata, yana ta bujiro masa da wasu wasi da shubuhohi, to haka lamarin yake tafiya. Don haka malai ya ce, فالذنب يحجب الواصل ويقطع السائر domin shi zunubi yakan kange wanda ya sadu zuwa ga ayyukan alheri sai kange shi daga aikata su wa yaqta'u sa'ira wanda kuma bai riga ya kai ga ayyukan alheri ba tafiya yake zuwa ga aikin alherin to sai ya katse shi yadda ba zai isan ba ballanta na ma ya aikata to zuzumi yana haka wa yankusu taliba wanda yake bidan ina aikin alheri yake kuma to yanzu sai ya kifa shi shi ne inkisa babala ya kifa shi kenan upside down yanzu ya kifa shi nema yake mai ayyukan alheri to amma kuma yana ayyukan zunubi to yanzu ba zai zunubin ba zai yadda ya bashi ga ayyukan alherin ba sai a rufe masa idanu aikin alherin ba zai gan shi ba sai na tsiyar kawai zai gani domin mala ya ce falƙalbu inna ma ya sayar ilallahi bi kuwatihi ita zuciya tana tafiya ne zuwa ga Allah da ƙarfinta na imani ƙarfin imani a cikin zuciya shi yake jan mutum zuwa ga Allah fa idza marida idan ku har zuciyar ta yi rashin lafiya me yake sanya wa zuciya rashin lafiya zunubi babban rashin lafiya shine rashin lafiyan kafirci في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا kaga wallan ana nufi wato maradul kufur ne sannan kuma akwai wanda yake na nifaka eh akwai wanda yake na nifaka akwai wanda yake kuma na ayyuka na sako wanda su ba su kai haddin kafirci ba to don haka ita zuciya tana gudana zuwa ga Allah ne da ƙarfinta na imani, amma idan har jinya ta shige ta, laifuka kenan, ba'ufat tilkal kuwa, allati tusayyiruhu wannan ƙarfi da yake gudanar da zuciya zuwa ga Allah yanzu shi ma sai ya rauni. Domin mai lafiya shi yake gudu da kyau, haka ne ko? Mai lafiya shi yake rugawa a guje, da kazar-kazar, amma mutum bai lafiya ba. sai ka gan yana gudun masa sarfa yake yi in rashin lafiyan ya tsaye ne kuma sai ga jan kafa ma yake yi in ma ya tsananta sai ga mutum tafiyar ma ya ta gagara to haka ita ma zuciyar take lokacin da take da lafiya lafiyar ta tas to a guje take ai ban manta darasin mu na tasgiyatun nufus ba ko zuciya nawa aka kasa su uku da wanne da wanne Na'am? Ban ji ba? Eh, mayit. To, kaga wacce take zuciya mai rai ita ce alkalbus sahih, mai lafiya ke. Sannan kuma wacce take, akwai wacce take ita kuma alkalbul mayitu, ita kuma wannan matacciya ce, matacciya ne. ita ta mutu kafirci ne wannan sannan kuma akwai wacce take alƙalbul marid rashin lafiya laifuffuka ke zuciya mai yawan laifuffuka amma ba kafira ba ce to haka zuciyar ma take in tana da lafiya imani kenan don haka za ta gudana zuwa ga Allah subhanahu wata'ala in kuma jinya ta shige ta to laifuffuka kenan nan kuma sai ga tana jan kafa ayyukan alheri sun yana yin karanci gurgudon jinyar gurgudon illar da zai samu almayitu ku ba a magana ta dama ita wannan matacciya ce ba haske a cikinta na'am don haka yace fal qalbu inna ma yasiru ila Allah bi quwwatihi zuciya tana gudana zuwa ga Allah ne da karfinta na imani fa'iza marida idan ku hatta jinya, fa'iza marida bai zunubi, in ku har rashin lafiya ya sanya mata jinya, wato zunubi ya sanya mata rashin lafiya, da'ufar tilkal kowa allati tusayyiruhu wannan ƙarfin da yake gudanar da zuciya zuwa ga Allah sai zan yayi rauni. Fa in zalat bil kulliya in yayi sa'a jinyar baki ɗayanta ta kau a cikin zuciyar in qata'a anillahi in qita'an wato fa'in zalat bil kulliya idan har ya zamanto wannan kuwa ɗin kenan in ya zamanto wannan kuwa na imani da yake gudanar da shi zuwa ga Allah ya kau gaba ɗaya babu shi to in kita'an wato in qata'a anillahi in kita'an sai ya katse daga Allah gaba ɗaya katsewa yasabu tadaruku wanda zai wahala a riski hanya wannan wanda zuciyar tasa ta kauce a riske shi har a dawo da shi kan tafarki wallahu almusta'an yace fa dhanbu imma an yumita alqalba aw yumridahu mardan mukhawifan dan haka shi zunubi ko dai ya kashe zuciya ne ta mutu gaba daya ko kuma ya sanya mata jinya jinya mai tsoratarwa aw yud'ifa quwwatahu ko kuma ya raunana karfin nata karfin da take gudana zuwa ga Allah ya zan yayi rauni wala budda domin babu makawa in dai har zunubi ya shiga zuciya to sai ya aikata wannan ko dai ya kashe zuciyar gaba ɗaya ya zama aikin alheri baya aikatawa shine mutum sai kai har zuwa ga kafirci ko kuma ya sanya mata jinya jinya da za ta tsoratar domin za ta dakufar da shi daga yin aikin da ake so ko kuma ya sanya mata rauni aikin alherin ba za a yi shi yadda ya kamata ba sai mutum ya ji rauni kullum a aikin kirki sai ya dinga jin kasala eh in zai tashi karatun alkur'ani daga ya fara sai ya gagara sai ya aje sai ya ji ya gaji in sallah ne idan an shiga sai ya fara hamma ta hamma kawai sai ya ji gajiya daga ya raka'a biyu yanzu bacci kuma ya sake dawowa sai ya fasa sallar daren ya kwanta ya ta bacci kuma haka lamarin yake ko kuma idan an yi sallan faralla yana so ya yi rawatib sai kawai ya ga ya je kasala sai kawai ha kawai sai ya rika jin masallacin kamar ya yi zafi zafi ya yawa gara ya fita ya sha iska sai ya tafi gindin bishiya sai ya zauna sai a ci gaba da hira to kaga duka ta'ammuli da laifi yana sanyawa irin wannan din ya faru ma'ana gudana da kwadaituwar da mutum yake yi zuwa ga ayyukan alheri sai su sun yi rauni ayyukan alherin da zai dinga aikatawa sai ya dinga jin rauni ya dinga jin kasala to duk zunubi shi yake irin wannan tasiri a mutane alhali idan har zunubin ya yi karanci kuma to yanzu mutum zai dinga jin karsashi ne na imani don ya aikata aikin alheri zai dinga jin kwadaituwa abinda wasu suke ganin sa da wahala shi sai ya ji yanzu bashi da wahala a wajensa abinda da shi din ma yake ganin sa da wahala wajen aikatawa sai ya ji kawai yana aikatawa babu wata matsala saboda ya saba da shi Allah ya taimake shi ya nesanta daga laifuffuka da suke wa mutum illa a cikin zuciya to haka al'amarin yake kasancewa wallahi musta'an yace hatta yantahi da'fuhu ila al-ashiya'i thamaniya in ku har ya gudana yana sanya masa rauni to har sai wannan raunin zuciyar tasa ya tuke ila al-ashiya'i thamaniya zuwa ga wasu abubuwa guda takwas din nan allati ta'aza minha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi tsari daga gare shi cikin wani hadisi na Anas dan Malik wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito wato idan mutum yana aikata laifuka yana aikata laifuka zuciyarsa tana yin rauni tana yin rauni akan ayyukan alheri to in ba a yi sa'a ba sai ta kai shi zuwa ga wasu abubuwa guda takwas da annabi ya nemi Allah ya tsare shi daga gare su laifi yake jawo su su ne me alhammu وهي الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين wa ghalabatir rijal abubuwa takwas tagwaye ne nau'i hudu ne tagwaitaka suke da shi alhammu wal huzun damuwa shine alhammu damuwa laifi sai ya sanya wa mutum damuwa a zuciyarsa ba zai dinga jin walwala da nishadi ba sai ta jinsa kullun a dame yana jin damuwa ha kawai rasa ko me yake damunsa kuma laifi ne yake tasiri kawai a cikin zuciyar tasa baya sanya masa nutsuwa ai ala bi zikrillahi tatma'innul qulub da ambaton Allah da tuna Allah da aikata abin da Allah yake so ne sai a samu nutsuwa a cikin zukata zukata ke samun nutsuwa to yanzu sai samu damuwa wal huzun da kuma takaici bakin ciki damuwa daban ai bakin ciki daban alhammu shine damuwa alhuzunu bakin ciki alghammu kuma takaici to nan sai samu alhammu damuwa wal huzn da bakin ciki wal ajazu da gazawa gazawa mutum ya gaza akan zama kamar rago ragwantaka gaza kan aiwatar da wani abu wal ajazu wal kaslu menene kaslu shi ka yi hausa ne me kasala lalaci waljubunu menene aljubunu ha jubunu aljubunu ragwantaka in an ce jaban rago kenan aljubunu ragwantaka menene albukhulu ita ce rowa Allah ya raba mu da su wa dala'ud daini eh a'a ba na son canki canki dainin dai bashi ne dala'u dala'u eh in an ce dala'u da fataha akan ba'un da lamun fataha akan lam dala'u ina nufin dangishi karkacewa da za ka sanya ɗingishi shi ne bala ba ku je lai abin lai aka ce wal adla'u ba allazi bayyan bayyin bayyan arabuha arajuha to shine an ce bala'u wato yana nufin karkacewar da za a yi da za ta sa dingidi dingishi in kuma yazo da sukun akan lamun dal'u dal'u shi kuma ana nufi nauyi a fikilu kenan to an ce bal'u ne a nan wajen bal'u daini ko in ka ce bal'u daini ma duk ma'anar su daya ko ka ce bal'u daini wato nauyin bashi da zai sanya ka tamkar kana ɗin abin duk abin da ka ɗauka loto ya yi nauyi ya maka nauyi a wajen ɗauka ai zai saka kana dingishi ko to in bashi ya yawa akan mutum sai ya sa shi yana dingishi dingishi ne na ma'ana ko ba haka ba ne to shi ne abin da ake nufi wato ba shi yawa mutum nauyi da zai sanya shi tamkar mai dingishi yadda kaya lauto mai yawa yake sanya dingishi to ba shi yawa ga mutum ya sanya shi dingishi shi na aka cewa galabatar rijal da kuma jaya mazaje su rinjaye ka tankwasa ka yadda suke so to annabi yana neman tsayar daga waɗannan abubuwa guda takwas kuma shi ne aka ambaci cewa a nan zunubai suna kaiwa zuciya ta yi rauni raunin in ba a yi sa'a ba yana tafiya yana tafiya sai ya kai mutum zuwa ga waɗannan abubuwa guda takwas wannan abubuwa guda takwas wa kullus ne ne min haƙarinan su waɗannan guda takwas in kowane guda biyu a cikinsu kuma abokan tabaitaka ne a gwame suke tafi tare suke tafi biyun farko shine alhamu wal huzun kamina da damuwa da bakin ciki hada suke da damuwa da bakin ciki ai abokan juna ne haka ne gum fa innal makruha alwarida ala alqalbi domin abin da ake ki duk wani abin da zai zo ma zuciya wanda ta ki ba ta san sa zuciya ta ji wannan abin ba ta san sa in kana min amrin mustaqbilin yatawaqqa'uhu idan ya kasance al'amari ne wanda a gaba ne ake tsammanin aukuwarsa amma kuma ba a so ya aukun hadath alhamma to sai ya fa ya sanya wa mutum damuwa ko ba haka bane wani abu ne don faro amma fa zuciyarka ba ta san abin ba ta san abin kuma gashi ya tunkaro mutum sai ya shiga mai sai ya shiga damuwa haka ne ko wa in kana min amrin madin qad waqa'a in ko wani abu ne wanda ya wuce ya riga ya faru amma zuciya duk lokacin da ta tuna za ta ji ba ta san abin nan ko me yake shiga bakin ciki hadafal husna sai ta sabbaba bakin ciki daga an tuna sai a shiga bakin ciki saboda abin ya riga ya faru zuciya kuma ba ta san faruwarsa kuma ya kuma ya faru to kaga shi abokan ta bai taka ne ga abin da ba a so faruwarsa gashi nan kuma ya tunkaro to sai a ji ana cikin damuwa idan kuma ya riga ya faru ya wuce aka waiwaya to zuciya sai ta ji bakin ciki a kai to alhamu wal huzun tare suke tafi annabi yana neman tsari da su wal ajaz wal kaslu qarinan ragwantaka da kuma lalaci su ma abokan takaitaka ne ragwantaka da lalaci abokan tafiya ne karinan agwame suke ha yace fa inna تخلف العبد عن أسباب الخير والفلاح فإن تخلف العبد عن أسباب الخير والفلاح in kana li adami qudratihi fa huwa al-ajz wa in kana li adami iradatihi fa huwa al-kasl fa inna takhallufal abdi an asbabil khairi ko fa in takhallafal abdu an asbabil khairi wal falah wato idan har bawa takhalluf ko takhallufal abdi an asbabil khairi wal falah wato bawa ya zamanto ya jinkirta wajen haduwa da sabubba na alheri da sabubban da za su sa ya sami cin nasara sai ya jinkiri wajen isa ga wannan sababin jinkirin da ya yi da har alheri ya kubce masa ko kuma samun nasara a abu ya kubce masa in kana li'adami ƙudratihi in wannan jinkirin har da ya sababa kubcewar ya zan saboda ba shi da ikon da zai irska ne, to fa huwa al'ajazu nan ya zamanto ragwantaka gazawa. Al'ajazu ko ragwantaka ko gazawa, ya zama gazawa kenan, ya gaza wajen isa zuwa ga kaza. Ba shi da wani kudura, ba shi da wani iko da zai kai zuwa ga abin amma ba zai iya kaiwa zuwa gare shi ba, saboda ya gaza, shi ba shi da wannan will ɗin da zai kai zuwa ga abin. wa in kana li adami iradatihi in kuwa kubcewar abin ya faru ne saboda shi ne bashi da nufin ya kai inda ya tashi zai iya kaiwa amma kuma sai shanta ke kawai bashi da nufin ya tashi har abin kuma ya kubce masa to fa huwa kasal wannan shine lalaci abin da zaka iya yi baka yi ba shine kai lalaci ko ba a cewa mutum yayi lalaci abin da aka san ya fi karfin sa ko ba haka bane ana cewa mutum ya yi lalaci ne abin da an san in ya tashi ba zai iya sai ce gafara Allah malalaci kawai wannan din ne ma har zai gagare ka ɗauka ai an san zai iya ne amma kuma ya kasa amma abin da an san tabbas ya wuce shi ba zai iya ɗauka ba za a ce masa lalaci ba in ma ya ƙoƙarin ɗauka sai da ce kai amma kai kan akwai ka da karambani ko ba haka za a faɗa ba to haka lamarin yake to kaga wannan karina ne waljubun walbukhlu ƙarinan don haka da ragwantaka shine aljubun al'ajazu gazawa ne aljubun shine ragwantaka da ragwantaka walbukhlu da kuma rowa ƙarinan su kuma abokan tafiya ne fa inna adaman naf'i fa inna adaman naf'i minhu in kana bi badanihi fa huwa al-jubn domin mutum ya gaza amfanuwa da abu in ya kasance da jikinsa ne ya kasa yunkurawa don ya amfana da abu to nan ne sai a ce aljubun wato ragwantaka kenan wa in kana bi malihi in kuma ya kiya amfana ne da dukiyarsa fa huwa al-bukhl nan kuma sai a ce rowa saboda ita rowa ba sai a wani ba akan kama kana yi mutum yakan yi rowa a kansa abin da ya kamata ya amfana da shi sai ya ki amfana to yayi kansa ruwa to yace wa dala'u daini wa qahrur rijal qarinan su ma waɗannan hada suke dala'u daini na ambata mani an ce dala'u ko wato yana nufi almail wal inhina an goce kuma ana abin nan an karkace ana dingishi in yazo da sukun kuma a saman sa dala'u wato ana nufi fiqilud daini kenan bashi yayi nauyi wa qahrur rijal da kuma tankwasawa mazaje su fi karfinka su sarrafa kai da suke so qarinan wannan su ma abokan tafiya ne a hada suke fa inna istila al ghayr alayhi domin mamayar da wani zai yi a kanka ya tunkwasa ka saboda yanzu yana da sai dara yana da iko a kanka in kana bi haƙƙin in wannan ikon ya faru ne saboda haƙƙi da yake da shi a kanka ya baka kuɗi fa huwa min dala'i dain wannan ya zamanto nauyin bashi kenan ko ba haka bane sai ga mutum idan yana bin wani bashi kaga wancan ɗaya yana ta rusuna masa wallahi abin nan bashin na fa ai kokari a biya ba komai alaji a dan mun hakuri dai wanda in ya raruma alhaji sai Allah kadai sai inda zai ajiye shi amma yanzu yana sarrafa shi yadda ya ga dama yana roƙon a da masa ɗago zuwa wani abu fa nazaratun ila maisara to kaga idan haƙƙi ne na dukiya yasa aka sarrafa mutum to shine bala'ud daini ba shi yayi nauyi wa in kana bi batil in ku da barna ne cin zali ne ƙarfi ne ya zo ya tankwasa mutum saboda mulkinsa ko saboda wani dai saitara da yake da shi akan mutum yana da wani upper hand ya sarrafa shi yayi kuma ba akan gaskiya ba to fa huwa min qahrir rijal wannan ya zamanto tankwasawar mazaje kenan mazaje su tankwasa kai da suka dama ai tare suke da a tankwasa mutum ya rusuna saboda ana bin sa bashi yanzu ba yadda iya bashi ake bin sa shi saka sai duk inda aka ja shi sai bi da wanda zai zo ya fi shi karfi ne ko ya yana da karfin mulki ya zo shi ya sanya shi bisa zalunci yayi kaza yayi kaza ba yadda ya iya ya aikata me ya raba su duka istibadi ne tamkar an bautar da mutum ne mutum ya sallama kawai ya zama subservient kaga waɗannan duk tare suke karina abubuwa ne wanda ba su da daɗi suna ɓata rayuwa suna sanya abin nan rayuwa ta zamanto ba ta da nishaɗi to manzon Allah sallallahu alaihi yana neman tsari cikin hadisi yana cikin addu'arsa da yake roƙon Allah ya tsare shi daga waɗannan abubuwa mu ma muna roƙon Allah ya tsare mu To shi ne na Ibn al-Qayyim yake ambata waɗannan abubuwa idan har mutum yana aikata laifukan zunubi. To in har zunubin bai sa shi ma ya juya ma gaba ɗaya zuciyar ta lalace ta mace ba. To zai dakile shi daga bin Allah. In bai dakile shi daga bin Allah zai sanya masa rauni. Sannan a hankali raunin in yana ƙaruwa yana ƙaruwa har sai ya kai shi zuwa ga waɗannan kayan takaicin guda takwas. Ya sanya masa damuwa, ya sanya masa baƙin ciki, ya sanya masa dukkan abubuwan da aka ambata a cikin wannan hadisi. Don haka ya ce wal maqasud abin nufi dai da wannan bayani a wannan gaba anna dhunuba min aqwal asbabil jalibati li hadhihi al ashiya'i thamaniya cewa zunubai suna daga cikin manya-manyan sabubba aljalibati li hadhihi al-ashiya'i thamaniya da suke jawowa waɗannan abubuwa guda takwas zunubai suna daga cikin manya-manyan abubuwa da suke jawo mutum waɗannan abubuwa su sanya masa wato damuwa su sanya masa bakin ciki su sanya masa wato gazawa a kayan abu su sanya masa lalaci su sanya masa rabantaka su sanya masa rowa su sabbaba masa bashi ya yawaita a kansa su sanya kuma jama'a in an zo turka-turka su fi ƙarfinsa saboda ba zai samu taimakon Allah ba ko taimakon Allah yana kasancewa da masu kyautatawa ne yana kasancewa ga masu imani كما أنها من أقوى الأسباب الجالبة لجهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء wasu abubuwa su ma hudu da annabi yake neman tsari da su shi ma ya tabbata a cikin hadisi na Abu Hurairah wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito yace kaman yadda zunubai suna daga cikin sabubba masu ƙarfi aljaliba da suke jawowa masu jawowa li jahadil bala' menene jihadul bala wato bala'i da zai samu mutum mai tsanani bala'i da ya fada wa mutum mai tsanani da zai wahalshe shi jihadul bala kenan ai shi yasa muke roƙon Allah subhanahu wataala ya kauda mana shi mu'minai ma sun yi roƙi kada Allah ya jarrabe su da abin da ba za su iya ba cikin hadisan annabi annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin addu'o'i wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya ka ba mu yaqini imani mai karfi wanda duk wata musiba ta duniya in ta zo za mu dauke ta abu ne mai sauki ba za mu ganta mai wahala ba to kaga wannan jihadul bala nan annabi yana neman tsarin da shi wato bala'i wanda yake mai wahalarwa mai nauyi kenan mai tsanani wa darki shaqa me daraku kamar idraki kenan istidrak riska ashaka shine rashin rabo kada rashin rabo ya riske mutum kada asara ta riske shi ashaka rashin rabo kenan a nan duniya mutum ya zamanto baya tafiya akan turba baya tafiya a kayan koyarwa ta addini kuma ya dinga haduwa da wahalhalu na asara a dalilin laifi a lahira kuma mutum ya zamanto baya cikin yan aljanna shine ashaqawa mafi girma to kada shaqa rashin rabo ya riske ni wasu'il qada kuma zunubai suna sabba manya-manyan sababi yanzu suke kaiwa mummunar kaddara ka san kaddara akwai mai kyau akwai mara kyau ma'ana akwai mai daɗi akwai mara daɗi wani balokun bishar wal khairul fitna to wannan shine su'ul qada abinda Allah ya riga ya hukunta amma ko marar daɗi to zunubi yana sabbabawa wannan ɗin ya riski mutum amma imani kuma da bin Allah yakan kauda yana daga cikin sababba da suke kauda wa mutum su'ul qada wa shamatatil a'da wato a gujiro da kai a yanayin da kowa ma zai ma dariya musamman abokan gaba duk wanda aka ce abokin gabansa ya masa dariya me yake nufi na'am ba zance ya yi nasara a ko bai nasara a kansa ba abokin gaba ya zai wa wanda da ko bai nasara a kansa ba yawwa wani abu ya same shi mummuna ko da ba shi ne ya aikata ba ko da shi ɗin bai isa ya aikata ba shi abokin gaban idan ya zo gaba da gaba da wancan ɗin ba abin da zai iya masa To, amma kuma sai ya ga ta wata kusurwa wata abu mummuna ya zo ya same shi, sai ka je yana ta jin daɗi. Haka ne ko? Yana dariya, ya ganshe ce, aka ganshe can. Yana jin daɗi, to shi shamata tul'ada. Wato, annabi yana neman tsari, ya Allah kada ka bujiro da ni a wani yanayi mara daɗi, wanda har abokin gaba na zai yi farin ciki. Wato, abu da ke da kenan wanda yake ba shi daɗi ba a sansa. Ai, shi yasa annabi Haruna ma ya gaya ma ɗan uwansa, saboda ya yi turka-turka da su samir ku daina bautar ɗan maraƙi fa ku shahurumin ku bari Musa ya dawo abin nan duk suka ƙi kaɗan ne suka bi sauran duk suka bi ɗan samiri yana nuna musu akan ba akan gaskiya suke ba ai annabi Musa idan ya dawo ni zai goyi baya a cikin abin da na muku magana shi ko Musa da yazo sai kama gemunsa yana fuskarsa shi da yake cewa dan uwansa in yazo zai goyi bayansa kuma yanzu ga shi kuma sai yake ganin laifinsa sakensa da ya saka kaga su a can in sun hango ya kama ya ce ya buna umma la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si wani waje ya ce wala tushmit bi al a'da wala taj'alni ma al qawmil fasiqin kada ka sanya abokan gaba su mun dariya ina cewa ni ina kan tafarkinka kuma muna tare da kai kuma yanzu ka zo ka dirka a kaina sai sai su ji daɗi su ce ga su can mun gansu a rana to kaga wannan shi shamatatul ada annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman tsari Allahumma inni a'udhu bika min jihadil bala wa darki shiqa wa su'il qada wa shamatatil ada annabi yana yin wannan addu'a to shi yana ibn qayyim yake ambatawa waɗancan abubuwa takwas da muka ji waɗanda annabi yake neman tsari da su zunubi yana sababawa kamar yadda zunuban ma suna zamantowa manya-manyan sababi da suke jawo mutum waɗannan abubuwa guda hudun ma da annabi har ila yake neman tsari da gare su kaga ashe zunubi shi abokin gaban musulmi ne wa min aqwal asbabil jalibati li zawali ni'amillahi kuma zunubai suna daga cikin manya-manyan sabubba da suke jawowa kauce wannan imar Allah wannan kan duk wanda yake bin Qur'ani ya san haka sai ga yadda Allah ya tabbuga misalai ga waɗanda suke cikin ni'ima. Kamar mutanen saba, ƙarracin lati kanat hadirutul bahar. يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون gashina falaula kanat qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha illa qaum yunusa ayoyi da yawa suna nuna cewa وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله na ana magana makka ce ita ma ga waɗancan saba su ne wanda Allah ya mace jannata ne an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru la baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur fa a'radu sai ko me ya faru فأرسلنا عليهم سيل الأرض وبدلناهم بجنتهم جنتين ذوات أكل خبط وأصل وشيء من سدر ذلك جزيناهم بما كفروا duka waɗannan misalai ga sunan da yawa da Allah ta'ala yake ambatawa waɗanda a baya Allah ya ni'imta su kuma sai suka butulce mu Allah sai Allah ya musanya musu ya kauda wannan ni'imar a dalilin sako to wannan ka abu ne wanda yake sananne wa tahawwul afiyatihi ya juyar da zaman lafiya da Allah ya ba mu al'umma, saƙo yakan sabbaba haka. Faji'atu na ƙimatihi, kuma sannan niƙima ta Ubangiji, azabarsa kenan ta yi mutane fuji'a, kwatsam, ta afko mutane ba sallama, da suna cikin zaman lafiya lokaci guda sai su koma kuma zama. Yanzu ba mutane zai ka ji ta cewa, yau muku wani musiba ya samu arewa, arewa ya ta zama haka. Cikin shekara ashirin ne ba. shekara ashirin baya da ƙasar ta ba haka bane har wannan ba haka bane a cikin jeji idan mun dawo daga wa'azi cikin jeji jeji mota ta ɓaci mana karfe biyun dare sarƙaƙin daji sarƙaƙin daji mota ta lalace mu kokkonta a gefen hanya ba a fargaban komai a hango wani daga can yana tahowa shi ma baya tsoron ku kuma ba kwa tsoronsa ya toci nan ya zo shi ya ci a bayan Allah ya ce wallahi mota ya ci abin nan ko ruwa ne ya kone mun rasa inda ya ce a kudan gangara ta can wajen akwai inda koran abin nan ruwa yake taruwa a ɗauki jarka a gangara a tafi can wajen haka ya taɓa faruwa a wani wa'azi na Allah a gangara cikin jeji fa da tocilan ana tsatsallaka ga bishiyoyi ga wane ne aka san inda ruwan yake aka je bulbulbul aka ɗebo aka zo aka saka aka zuba cikin amana ake da aminci dan lokaci kankani wai mutane suke tambaya ya ake muka zama haka ya zaka ce ya ake muka zama haka wai ana barin jaki ne ana dukan taiki Allah ka shirar da mu Allah ka mana maganin musibu wa faj'atu ni'mati wa jami'u sakhatihi kuma zanubai suna jawowa dukkan abu ma na fushin Allah da yake fadawa ga al'umma ba waɗanda Allah ya fushi da su sai a dalilin laifi wani fasal ya ce faslun al-zunubu tudhibun ni'am wa tajlibun niqam zunubi yana kawar da ni'imomi kuma yana jawowa azabar Allah ya kau da ni'ima kuma ya musanya ta da azaba zunubi ɗai yake wa mutane wannan fitinar Allah ya ba mu ikon kauce masa wa min uqubatiz zunubi ibn al-qayyim yace daga cikin ukuba ta zalabbai annaha tuzilu ni'am wa tahullu niqam tana kawar da ni'imomi kuma ta jefo mutane azabar Allah fama zalat an fama zalat an al-abd ni'matun illa bi dhanbin wata ni'ima ba ta taba kaucewa ga barin wani bawa ba sai a dalilin zunubi wala hallat bihi niqmatun illa bi dhanbin kuma wani zini wata wata azaba bata taba afka ma bawa ba sai a dalilin zunubi wala rufi'a bala'un illa bi tauba kuma ba a daukewa bala'i in ya fada wa mutane a dalilin laifin da suke yi sai fa in sun tuba in dai laifi ne ya jawo Allah ya jefa al'umma wata azaba to ba za a dauke ta ba sai in sun tuba kama kale Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu kama yadda Ali bin Abi Talib yace ma nazala bala'un illa bi dhanbin wala rufi'a bala'un illa bi tauba bala'i bai taba afkawa mutane ba sai a dalilin zunubi kuma ba a daukewa bala'in da ya fada a dalilin zunubi sai a dalilin tuba wa kad qala ta'ala kuma dama Allah ya ce wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir duk abin da ya same ku na wata musiba to saboda abin da hannayenku suka aikata ne na zanubai wa ya'fu an kathir ma'ana saboda zanuban da kuka aikata ne wa ya'fu an kathir yana ma yafe muku da yawa kana tsammata gwargwadon zunub azabar da Allah ya jeho mutane wai gwargwadon abin nan mai sunansa zunubin da suka aikata ne a inda a ce walau akhadha Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabba inda ana jefa mutane abin nan abin nan daidai da abin da suka aikata ne na zunubi a jeho musu azaba ba wanda zai rage kowa zai mutu halaka kowa to za a yi Allah ka yafe mana wa qala ta'ala kuma Allah madaukaki ya ce cikin suratul anfal zalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ai cananka saboda Allah subhanahu wataala baya musanya wata ni'ima da ya ni'imta wasu mutane da ita har sai idan su sun canya abin da ke tare da su na biyayya ga Allah in dai mutane suna cikin ni'ima Allah ya ni'imta su to Allah ba zai dauke musu ni'ima ba sai in sun koma sako amma ma damu ba su koma sako ba to Allah ba zai canja musu ni'ima zai bar musu ita sai ta gudana insha Allah in kaga Allah ya kauda mutane ni'ima to sako suke ta yi sai dinga cire ta shay'an fa shay'a shay'an fa shay'a sai ta zama tarihi kamar yadda abu da yawa yanzu a kasan ne ya zama tarihi ko فأخبر الله تعالى أنه لا يغير نعمته التي أنعم بها على أحد Allah maɗaukaki ya ba da labari cewa baya musanya wata ni'ima da ya ni'imta ta ga wani, hatta ya kuna huwa allazi yugayyiru ma bi nafsihi, har sai ya kasance shi ba wanne ya musanya abin da ke zuciyarsa na imani da abin da ke tare da shi na ayyukan kirki. In ya canja to sai Allah ya canja masa, mana in al'umma suka canja sai Allah ya canja musu. fayughayyiru da'atan lahi bi ma'siyatihi ya zamanto mutum ko al'umma ta canja da'ar Allah da sabonsa maimakon da'a sai a koma sabo wa shukrahu bi kufrihi maimakon a gode ma Allah ai ta biyayya ga dokokinsa sai a kafirce masa a butulce wa asbabar ridahu bi asbabi sakhatihi maimakon abibi sabubban da za su kawo yardar Allah abubuwan da Allah ya ce a nan yardarsa take, maimakon a aikata su sai a dinga bibiyan abubuwan da ya ce in an aikata akwai fushinsa a kai. Fa'iza gayyara, in ku har mutum ya canja ko al'umma ta canja, guyira alaihi to shi ma sai a canja masa. Jaza'an wifaka, sakamako ne da ya dace da shi. Idan ya canja, shi ma sai a canja masa. ma'ana idan al'umma ta canja sai a canja musu in suka koma biyayya ga Allah subhanahu wata'ala shikenan sai Allah ya sanya musu sauki a cikin al'amura in kuma suka koma nanaye to shikenan su ma sai a canja musu sai al'amarin ya canja a hankali a hankali a hankali yana canja ba lokaci ɗaya ba Allah yana da iko ya canja lokaci ɗaya amma sai ga a hankali a hankali shay'an fa shay'a sannu sannu abu yana canjawa yana canjawa har sai ga ya dauki wani salo kwata kwata da ba san kansa ba yanzu yan shekarun baya kaɗan ba yawa ne ma da su ba shekarun baya kaɗan naira dubu ashirin kuɗi ce haka ne ko za a iya ɗaukan naira dubu ashirin ban mantawa nakan yi fuelin ɗin mota lokacin na jan forwards nakan yi fuelin ɗinta daga nan tana reserve na je na yi fuelin ɗinta bai wuce shekara goma ba na yi fuelin ɗinta na ce a mun full tank aka mun full tank na ce nawa ne aka gaya mun kuɗin bai kai naira dubu goma ba in ba da dubu goma aka ban canji ba zan iya tuna canjin ba da wannan tanki guda ɗayan na kama hanyar tafi har sakkwato kuma ta hanyar da ba a bi har ma ɗaya daga cikin abokan tafiya ta ne ya tsaya ya bawali a wajen kuma je na sakkwato na shiga university na yi abin da na yi har cikin gari na shigo na koma na ɗan yi ɗan ban da yi zirga-zirga da yawa ba lokacin da zan dawo na je na ce a sake mun full tank nan kuma naira dubu tara na bayar aka bani canji na ga dubu takwas da wani abu kuma a nan ma na kamo hanya an taho an na tsaya tsafe yanzu ku tsafe in ka tsaya sai a tsafe ka ka gani kuma na dawo har azar kuma da zo har na ɗan yi lokar wani ma na je na kwana biyu da sauran man abinda bai kai naira bai wuce naira dubu goma sha takwas ba ina tsamman ko ko abin da ya kama da haka can bai karasa dubu goma ba nan bai karasa dubu tara ba shekara goma ne fa dubu ashirin ne na rike kuɗin mai kuma ya kai ni sakkwata ya dawo da ni a mota ba wai motar kasuwa ba kuma na shiga ta inda ba a bi kaga yanzu abubuwa da yawa ne a cikin wannan labarin ko na ɗaya sauƙin rayuwan sannan na biyu kuma tsaro da ake da shi da amana yanzu kuma babu waɗannan abubuwa guda biyu ba sauƙe rayuwan babu tsaron ba amana illa masha Allah muna roƙon Allah ya ƙara mana amana da zaman lafiya Allah mai domin da sauƙe rayuwa a ƙasar mu waɗanda suke kutungwilan nan da shirye-shiryen nan da kullakullan nan wallahi suna sana kan manufa ake yi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ganar da su Allah ya mana maganin su idan mutane ba su canja ba idan mutane suka canja su ma sai Allah ta'ala ya canja musu wa ma rabbuka bi zallamin lil abid ubangijinka ba zaluntan bayi yake ba ba ya zaluntan bayi fa in ghayyara al ma'siyata bi ta'a idan har bawa ya musanya sako kuma da biyayya da sako ne yanzu sai ya daina sako ya koma biyayya ghayyara Allahu alaihi al uqubata bil afiya hukuban nan sai Allah ya musanya masa ita kuma da kwanciyar hankali da zaman lafiya shine al'afiya kubuta ta kowane gefe babu jinya babu tashin hankali babu tsadar rayuwa babu fargaba babu kaza babu kaza shine al'afiya wa dhull bil izzi sai Allah ya musanya masa shi ma kaskanci da da yake cikin sai samu daukaka saboda ya daina sabon Allah an dawo bin Allah ko yanzu al'umma suka dawo suka daina abin da ake na iya shege, a zagi Allah, a zagi Allah, a zagi manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam, a yi saƙo yadda aka ga dama, wasu sun naɗa kansa alloli, wasu sun ce allah ma babu shi, wasu kuma sun yi katobarar da du suka ga dama, wasu sun aikata duk jarimar da suke so na laifuffuka. Ana kaskantar da addini ana kaskantar da malaman addini ana muzanta su ana walakanta ƙur'ani duyin waɗannan abubuwan sai su jawo mutane musiba ana cin amana Allah sauwaka قال تعالى الله مدوكake yace inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya musanya abin da ke tare da mutane na kowane irin yanayi ne hatta yau gairu ma bi an kusihim sai sun musanya su kuma yanayin da suke ciki sai Allah ya musanya musu shi ma in mutane suna cikin saƙo to Allah zai sa musu azaba sai a ki ɗauke musu azaba har sai sun koma suna bin Allah idan sun koma suna bin Allah falau anna ahlal qura amanu wattaqu لفتحنا عليهم بركات من السماء ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون kaga Allah yana yi ne yadda mutane suka yi idan da suna sako ne sai suka daina to azabar da da Allah yake musu yanzu shi ma sai ya canja ya kawo musu kwanciyar hankali in da suna bin Allah ne suna cikin ni'ima kuma sai suka canja suka soma iya shege da nanaye to yanzu kuma sai Allah ta'ala ya canja musu wannan ni'ima sai ta koma wahala waɗanda ake ganin suna jin daɗin mu a su ma ba daɗin suke ji ba suna talaka yana fama da cefa ne ya rasa yadda zai sa kansa shi kuma wanda ake ganin mai kuɗi hankalinsa a kwance shi ma yana cikin fargaba hankalinsa ba ya tare da shi shi ma a cikin fargaba yake ya kasa bacci saboda yana tunanin kuɗi da ƙoƙarin tsarewa kuɗi da makamantansu kai talaka ka zauna kana ta sake-sake ka kasa bacci kana tunani cikinka yana ta kugi don baka ci abinci ba ka kwanta an yi hakuri dan abin da ya rage yara sun dan taba kuma kana ta tunani kana sake-sake to yanzu in an waye gari kuma ya za ka yi kaga an barka da wannan shi ne naka shi kuma mai kuɗi shi ma ya kasa bacci cikin dare yana ta waya yana ta waya a masu motocinsu masu tireloli yana makin ɗinsu suna ina suna wani waje kaza an fasa masa taya yana gurnane yana cewa bai yadda ba shi ma cikin dare ya kasa bacci to don Allah ya samu hutu kaga wannan duk zai zama nau'i ne na azaba da Allah yake wa mutane wanda ya je shi shi ana ga cewa ya ɗebe kuɗin al'umma ne a gwamnati shi ma hankalinsa ba a kwance yake ba wallahi yadda ka san mujiya haka yake jin kansa yana tsoro yana tsoro yana tafiya da motoci bulletproof da waye da waye da convoy da, da masu bindigogi da wasu waye yana jin tsoro baya iya sakewa cikin al'umma to menene abin dadi a ciki to kaga duka idan al'umma suka haɗu manya na laifi ƙanana na laifi masu kuɗi na laifi talakawa na laifi masu mulki na laifi waɗanda ake mulka suna laifi to don Allah ya za a yi a tsira kowa sai kaga Allah yana ɗanɗana masa azaba sai ya zamanto an sa shugabanni su zama fitina ga talakawa talakawa su zama fitina ga shugabanni ba ɗaya wanda yake jin daɗin ɗaya su shugabanni ba sa jin daɗin biyayyar da talakawa suke masu don ba sa yi suna kuma fargabarsu suna tsoron kar su musu bore su kuma talakawa suna ga cewa shugabanni sun zalunce sun danne hakkokin suna zagin su wannan su tsine musu su ma su tsine musu sharu a yimmatikum kenan ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan duk zunubi ne yake sabbaba wa mutane amma fa sai an gane in ba a gane ba sai a dinga tunanin waɗansu dalilan daban amma zunubi shine babban abin da yake sanya wa mutane rayuwa ta zamanto ba ta da daɗi ba ta da nishaɗi maslubatul baraka sai mu tsaya nan ko ba za mu iya karasa lokaci yayi aya ce ba mu karasa ba ko inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya musanyawa wani yanayi da ke tare da al'umma wasu mutane har sai sun canja su ma yanayin su na da'a ko na na, na sabo fa idza arada Allah biqaumin su'a in ku Allah yana nufin wani abu marar daɗi game da wasu mutane fala marar da lahu ba wanda ya sai maidata ba wanda ya sai tun kuɗi ya hana amma lahum min dunihi min wal ko ba su da wani majibinci wanda zai jibinci al'amarin su ya ba su kariya daga Allah subhanahu wata'ala muna roƙon Allah ta'ala ya kare mu kariya ba a samunta daga Allah sai in wajen sa a koma don haka muna roƙon Allah ya ba mu ikon komawa zuwa gare shi kuma ya ba mu kariya daga dukkan abin da ba shi da daɗi Allah kyautata mana kasar mu Allah kyautata mana zukatan mu Allah kyautata mana al'ummar mu ya kyautata mana shugabannin mu da mabiya Allah Ubangiji ya kare mu daga dukkan kutun gwila da kulle-kulle na makiran ciki da na waje. Allah zaunar da mu lafiya. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.